الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha biyar ga wata na uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 21 watan goma miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 49 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafan shehu malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala malam yana mana magana akan abin da ya shahi ziyaratul qubur imana ziyartar makabarta da irin abin da addini ya yi tanadi game da dukkan mutumin da zai ziyarci makabarta to shi ma karatu ne wannan na musamman mutum ya ji miye abin da ya halatta ya yi sannan kuma miye abin da bai kamata ya yi ba a gaba ta ƙarshe da muka tsaya a kanta gabar da malam yake magana akan halaccin mata su ma suna iya ziyartar kabari sannan kuma ya kawo mana hadisai guda biyu da ummuna aisha radiyallahu anha ta kawo su hadisi na hari hadisi na abdullahi ibn abi mulaika hadisi na biyu hadisin muhammad ibn qais bin mahrama bin al-muttalib waɗannan duka sun gabata a yau za mu tashi matashiya ta 117 maliki cewa an ba mata daman su ziyarci kabari sai ce lakin la yajuzu lahunna al-iktharu min ziyarati al-quburi wat taraddudi alaiha sai dai baya halatta gare su su mata al-iktharu su yawaita ziyarati al-qubur yawaita ziyartar kabari wat taraddudi alaiha da kai kawo a cikin ziyarar kabarin nan bimana yadda za a ga maza suna tururuwa ana kaiwa ana kawowa ya zamanto a ce mata ma su yi haka nan malici wannan shine baya halatta a gare su amma dan jehi katari mace ta tahi ziyarar kabari misali kabarin mahaifinta kabarin ɗanta kabarin mijinta ta je ta yi addu'a wannan babu laihi dalilai kuma akan haka sun riga sun gabata maliki ta baya halatta a gare su su yawaita tahiya me yasa malice li anna zalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a saboda yin hakan zai kwararu a gare su su matan zuwa ga abin da yake sabawa shari'a ce kamar ni malice min misli as-siyah misali kaman kaman ihu za a ce ko kururuwa a cikin makwantai idan zamanto wacce ta tahi ita ma wacce ta tahi wacce ta tahi ana yawan zuwa ana zuwa ana zawwa wani lokaci sai ka same su lasema idan mutum ba ta jima ba sai ga sun bige da ihoce ihoce kuma a cikin makwantai kenan idan suka yawaita tahiya za a samu haka malici wa tabarruj sannan kuma la'alla a rika samun matan da za su rika zuwa wannan waje a cikin hali wanda yake nitsiraici saboda ba kowace mace take kiyayewa ba ya ce wata hadir kuburi majalisa sannan kuma wannan zai iya bayuwa zuwa ga a ɗauki makwantai majalisa kamar wurare ne na halartar jama'a ko kuma wurare ne na zama linnuzhati bimana kawai mutum ya ji duniya ta yi tsoci sai koma can makwantai ya zama to mata suna haka suna zuwa suna zauwa malice sannan kuma in suka yawaita tahiyyar nan akwai wa tadyi'il waqti da bannatar da lokaci fil kalamil farigi a cikin maganganun da ba su da amfani wannan kuma abu ne mai sauki a wajen mata makaranta za su zo a koya musu karatu amma kuma dole sai ana jan hankalinsu daga an wata shi kowace ta gidan mijinta kawai sai ga an tashi kuma an yi wani minti kamar talatin an yi gungu-gungu ana ta maganganu kuma an kabi biya sai ka ga maganganun duka ba wani fa'ida a cikinsu to ba ƙaramin aikinsu ba ne ba yanzu za a yi abin da za su yi kuka kuma yanzu yanzu za su shiga sharholiyar duniya ko kuma a samu wasu mazan masu rika zuwa saboda gosulo ko cunkosu da za a rika samu ko kai kawo kuna makamancin wannan malice kama huwa mushahadu kama huwa mushahadun al-yawm kamar yadda abu ne wanda ana gani a yau fi ba'd al-bilad al-islamiyya a cikin wasu garurukan musulunci da aka ce an halatta mata su yi ziyarar kabari sai wurin ya zamanto kamar wata cibiya ta mahadan jama'a malice kenan la yajuzu lahunna al-iktharu kenan su yawaita ziyarar nan shine abin da ba su amma ta tayi katari katari wannan babu laifi malaci wa hadha huwa al-murad insha Allah bil hadith al-mashhur kuma da izinin Allah wannan abin da na ambata anan shine abin da ake nihi da wannan hadisin shahararre wani hadisi ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa fi lafzin la'ana Allah zawaratil qubur Allah ya la'anci ko kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya la'anci zawaratul qubur matattakin da suke yawaita ziyara na kabari kenan kaga anan yawaitawa ne ake zargi amma dan ta ziyarta katari katari wannan ba zai zama laifi ba malice wa qad ruwiya an jama'atin min as-sahaba an farawaito daga jama'a da yawa daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin abu huraira wa hassan ibn thabit wa abdullahi ibn abbas an rahoto daga abu huraira hassan ibn thabit abdullahi dan abbas malai ce amma hadisu abi huraira kaga hadisu abu huraira fa huwa min tariqi amr ibn abi salma an abihi anhu an samu shi daga umar ibn abi salma daga baban shi annahu akhrajahu tirmizi wa ibn majah wa ibn hibban والبيحقي والطيالسي وابن عبد البر واللفظ الآخر للطيالسي والبيحقي وقال الترمذي حديث حسن صحيح إمام الترمذي يقول وأن حديثنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوارات القبور حديثي ne wanda yake mai kyawu ingantacce sai ce wa qad ra'a ba'du ahli al-ilmi anna hadha kana qabla an yurahhisan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi ziyaratul qubur wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka ce suna ga cewa anna hadha cewa wai dama da aka bada na ziyartar mata su ziyarci kabari kana qabla an yurah an yurahhisan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi ziyaratul qubur kenan hadisin wannan da yake magana akan Allah an ci matan da suke yawan ziyartar kabari suka ce wannan hadisi an haɗe shi ne kahin a ba da daman ziyartar kabari ai mun karanta a satin da ya wuce cewa manzala daga hari ai hana wayi ya ce na hane ku akan ziyarar kabari amma a yanzu ku ziyarce ta fa'in na tuzakirkum al'akhira to suka ce manzala ya yi maganan cewa la'anallahu zawaratil qubur masu ziyartar kabari mata Allah ya la'ance su manzalla ya faɗi wannan maganar ce kahin a ba da daman ziyarar kabari amma daga lokacin da aka ba da dama to babu bambanci tsakanin namiji da mace sai dai ita mace a kan wannan hadisi sai mu ɗauki ma'anar kamar da shi albani ya kan hujja da shi kenan cewa kar su yawaita ziyara kenan jehi jehi su rika yin shi malice falamma rakhasa suke cewa lokacin da manzalla ya ba da dama dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa' sai zamanto an ya shiga cikin rukusa idan aka ce rukusa shine sauki da aka kawo an ba da an ka saukin ziyarar kabari to he suka shiga cikin wannan rukusan da maza da mata gaba daya wa qala ba'dhum wasu malamai suke cewa innama kuriha an kyamaci ziyaratal quburi fin nisa'i a bangaren da ya shahi ziyartar mata su ziyarci kabari me yasa aka kyamaci haka yace li qillati sabrihinna wa katharati jaz'ihinna saboda mata suna da ƙarancin haƙuri sannan kuma wa kasarati jaza'ihinna sannan kuma da yawan raki mata suna da raki sai ta je ta yi ta koke-koke makon makamancin wannan to wasu malamai ka suka ce amma shi mala albani ya tsaya akan cewa za ta ziyarci kabari amma katta yawaici ziyartar kabari saboda katta shiga cikin wannan tsinuwa amma dan jehi jehi wannan babu laifi malice qultu albani yace nace wa rijalu isnadil hadisi thiqatun kulluhum mazajen da suka rawaito wannan hadisi a cikin sanadin hadisin dukkan su mutane ne yardaddu gaba daya yace ghaira anna fi umar umar ibn abi salma kalaman sai dai shi umar ibn abi salma akwai magana da malamai suka yi akan shi yace la'alla hadithahu la yanzilu bihi an martabati al-hasan yace la'alla hadisin shi ba za mu iya jayo shi mu ce hadisi ne mai kyau saboda malamai sun yi magana akan shi amma lakin hadithuhu hadha wannan hadisin nashi malai yace sahihun hadisi ne ingantacce duk da cewa shi Umar ibn Abi Salma malaman hadisi sun yi maganganu akan shi wasu suna tuhuman cewa ba za a amshi maganar shi ba sai malai yace amma dai wannan hadisin da ya kawo hadisi ne mai kyau me yasa malai yace limalahu min ash-shawahid al-atiya saboda hadisin iya da wasu hanyoyi da suka zo banda tashin misali a ce hadisi wane ya rawaito shi to wane na ana ɗan tuhumar shi sai zama to irin wannan hadisin sai wane ya rawaito shi kuma an yarda da shi wane ma ya rawaito shi ma an yarda da shi wane ma ya rawaito kuma an yarda da shi kare kenan wannan sun caccaga maganar waccan mutumin ko da ba aiki bane ta dama menene dama hadisi ne ingantacce malai cewa amma hadisu hassan ibn sabit hadisin hassan ibn sabit fa huwa min tariq abdurrahman abdurrahman ibn bahman an abdurrahman ibn thabit an abihi bihi أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد وقال البوسيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات ما ليت كذا قال كذا قال قال من وانا abin da ya goge menene kaza qala kamar aka yi ambata cewa wabnu bahman shi ibnu bahman inna hadha lam yuwathiqhu ghayra ibnu hibban wal ijli shi babu malamin da ya yarda da shi shi ibnu bahman din nan in banda al-imam ibnu hibban da shi da mal al-ijli malai ce wa huma su kuma waɗannan malaman guda biyu kenan magana ce zai shiga ana akan abin da sha ilimin hadisi yace su kuma waɗannan malaman guda biyu kenan abin da sha jarh wa ta'dil jarra hasili aka yi malamai suka yi shi ibnu hibban da shi da al-ijli yace wa huma su biyun nan ma'rufani bit tasahuli fi tawthiq mutane ne sanannu a wajen sakaki wajen cewa wani yardadde ne kawai su kalli wani sai yardadde ne sai an ji an gama bincike kawai sai a gane ta a ashe ba yardadde mutum bane ba me suke da tasahul kenan sana da sakaki malai ce wa qala ibn al-madini fihi a ibn al-madini yake fada game da shi wannan ma ibn bahman yace la na'rifuhu musan shi ba musan kowaye ba eh shi kuma wannan amirul mu'minin ne fil hadith ibn al-madini malai ce waliza qala al-hafiz fi at-taqrib da ka al-imam hafiz yake fada a cikin littafin shi at-taqrib yace shi dai wannan ibn bahman din maqbul mana shi amshashshi ne mana passable kaman kace maqbul passable yani in yi magana kenan magana ce wadda ba yarda ba da ita kololuwa amma ko ba ko ba kareta ta ba eh tsaka tsake da shi mutawassit ne eh maqbul ne yani yace yana nihin an indal mutaba'a kenan in aka samu mutaba'a mutaba kuma shine misali kamar shawahid din ne zaman to wannan ya kawo irin abin da ya kawo wannan ma kawo irin abin da ya kawo sai a ce to shikenan wa hadisin wani ya samu tsayewa da kawon shi saboda an samu wasu hanyoyi da hadisin irin shi ya zo akan lafazin wannan malici walam ajid lahu mutabi'an ban samu mutaba'an nan ba lakin na shahidu alladhi qablahu amma dai shahid hadisin da ya gabace shi hadisin da ya gabace shi kenan hadisin abdullahi hadisin abu huraira ko shi ne hadisi na hwabi da malayin hwara karanta ana aiwa na maganar mazalla sallallahu alaihi da yake cewa la'ana allahu zawaratul qubur to wannan shi hadisi na hwari qablahu yace wa ba'dahu fi hukmil mutaba'a kenan tunda ga can wani hadisi ya zo an yarda da shi sannan kuma ga hadisi na biyu shi ma an yarda da shi kenan shi ma wannan zai iya samun gindin zama mali ce fal hadisu maqbulun hadisin abdullahi dan abbas kin nan shi ma amshashe ne duk da cewa akwai ibnu bahmar kin a cikin shi amma an samu su hanyoyin da hadisin ya zo ko da shi bai zo da shi ba dama hadisin ya riga ya wuce hanya ta uku da zai sa hadisin ya tsaya malai cewa amma hadisu ibn abbas fa huwa min tariqi abi salih anhu bil lafz al awwal illa annahu qala za'iratil qubur maimakin zawaratil qubur sai aka ce za'iratil qubur wa fi riwayatin a wata riwaya kuma aka ce zawaratil qubur masu yawan ziyartar kabarruka akhrajahu ibn abi shayba وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيحقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما وأحمد وقال الترمذي حديث حسن وقال أبو صالح هذا مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام بيك تشيوا كان مولى كان كمان bararren bawa ne na ummu hani diyar aliyu dan abi talib sunan shi ana kira shi da suna bazan wasu ce kuma bazan qultu yake cewa huwa da'ifun yace shi wannan mutumin da'ifi ne yana ba iya daukan hadisin shi ai aiki da shi shiwa abi salih kinna eh qultu wa huwa da'ifun bal ittahama ba'd bal ittahamahu ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ma tuhumce shi da cewa kenan muttaham muttahamul hadis kenan hadisin shi akwai tuhuma a ciki ma'ana hadisin shi ba yarda bane ba wa qad awradtu hadithahu fi silsilati al-ahadith ad-da'ifa mala albani yake cewa nazo da hadisin shi a cikin littafi na silsilatu al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a yace li ziyadati li ziyadati li ziyadatin tafarrada biha fihi wata wani ƙarin da shi kadai yazo da shi wani ƙari ne yazo da shi za'iratul qubur kun gane za'ira alla'anci matan da suke ziyarta kabari to kaga wannan tafarra da bai shi kadai zo da shi yace wa zakartu ba'd aqwal al-a'immati aqwal al-a'immati fi halihi yace kuma na ambaci maganganun malamai akan shi shi da haka fal yuraja fal yuraja duk wanda yake son karin bayani je cikin silsilatu ahadith ad-da'ifa na malam albani zai kara samun bayani akan shi da haka kenan karin nan da yazo shi da shi kadai yazo da shi da haka ba za a aiki da shi ba karin bayani malace faqad tabayyana min takhrijil hadis ya bayyana a gare ni daga wajen kalelece hadisin da huddo shi da nayi yace annal mahfuza fihi innama huwa bi lafzi zawarat abin kiyayewa a cikin wannan lafazin na hadisin yace abin da yazo da lafazi na zawarat masu yawan ziyarta kaga shi riwayar shi da yazo yace za'iratul qubur ai akwai matsala in wannan riwaya ta tabbata kaga hadisi ai shikenan babu zance mace ta ziyarci kabari ai za'irat mata masu ziyarta kabari aka la'ance su akwai hirin ziyarta kuma babu to shi yasa malam albani yake cewa abinda na da na kakkaranto abubuwan abinda na fahimta abin kiyayewa shine lafazin da yake tabbatacce shine zawarat amma wannan lafazin na za'irat malam ce babu shi me yasa littifaqi hadisi abi hurairah wa hassan alaihi saboda hadisin abu huraira da hadisin hassan duka suna kai wa kaza hadisu ibn abbas haka hadisu abdullahi dan abbas fi riwayatil aktharin a cikin riwayar da yawa daga cikin malaman da suka rawaito hadisin malai yace alama fihi min da'fin yake cewa fahiya illam tasluh lil shahada fala tadur abin da yake cikin shi na abin da ya shahi rauni fahiya wannan abin illam tasluh lil shahada idan bai ingantu cewa ba za a iya samun mushahada wannan shawahid ya ce falata duru kira an samu shawahid sun karfafa wannan bangare ya ce falata duru wannan bai cutarwa bala ce kama la ya duru filittifakil mazkuri kama yadda kuma baya cutarwa a cikin ittifakin da aka ambata an riwayatul ukhra min hadis ibn abbasin kama huwa zahirun riwaya ta daban da aka samu daga hadisi abdullahi dan abbas kama yadda yake a bayyane cewa dai azzawarat inna shine abin kiyayewa wa idza kana al-amru kadhalika malai ce idai zaman to al'amarin haka ne ya ce to fahazan lafazu wannan lafazin na zawaratil ƙubur ka rubin da malamai suke kaiwa suna kawo akan lafazi ɗaya akan tabbatar da shi sai an bi daren raki masu yawa kafin a tabbatar da shi kuma a kore shi ya ce inama ya dullu ala la'anin nisa illati yukfir na ziyara idan muka ɗauki lafazin zawaratil ƙubur yana nuni a kan la'antar matattakin da suke yawaitan ziyarar kabari ya ce bi khilafi hinna sabanin wasu wanda ba su wanda ba su yawaita ziyara ba ya ce fala wanda ba su yawaita ziyarar nan ba wanda suke ziyarta jehi-jehi ya ce fala ya shmulu hunnan la'an wannan tsinuwar da aka yi ta a cewa wanda suka yawaita ziyarar kabari allah an ce su to wanda ba ta yawaita ba ta shiga cikin tsinin ko bata shiga ba bata shiga ba malai ce fala ya juzu hina izin dan haka baya halatta kan haka an yu'arada bi hadha alhadith ma sabaqa a ɗauko wannan lafazin na za'idatul qubur ayi mu'arada shi da wancan lafazin da ya gabata zawwarati malika ta alama sabaqa min ahadisi dalla na abin da ya riga ya gabata mun karanta a wancan satin ko al ahadis da hadisai da yawa addalati ala istihbab ziyaratul qubur lin nisa wanda suke nuna mustahabbancin az-ziyarati lin nisa mata suna iya ziyartar kabari kaga manzalla har ya karantar da Aisha addu'an da za ta yi za ta shiga makwanta ko sannan kuma manzalla ya ga wata mace tana zaune gindin tana tana tana gindin wani kabari tana addu'a ko yace ittaqillaha ya amata Allah wasbiri tace ilaika anni kaga wannan duka yana nuna akan halaccin ziyara to kaga waɗannan dalilai sun tabbata akan lalle ziyarar kabari maza suna iya yi mata suna iya yi da haka wannan lafazin da bai tabbata ba kenan ba za mu rubuta shi ba yawwa malaci ne annahu khasun saboda shi wannan lafazin keɓancacce ne keɓancacce ne zawarati wanda suka yawaita ziyarta ya ce wa tilka ammatun su kuma waɗancan hadisan da suka zo gamammu ne akan halaccin ziyarar kabarin mata malaci fa yu'malu bi kulli min huma to yanzu waɗannan hadisan guda biyu duka aiki za a yi da su fi mahallihi a wurin shi mali ce fahazal jam'u aula haɗa waɗannan tsakanin hadisan guda biyu shi yahi min da'awan naskhi akan a zo a yi da'awan cewa a wannan hadisin da ya magana akan cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratul qubur ai ya shahi hadisan da aka rawaito cewa mata sun ziyarci kabari mali ce a duk lokacin da aka samu hadisai guda biyu wanda suke da ma'anan da kana gani a zahiri kaman yana cin karo da juna ne daga cikin hanyoyin da ake bi abu na farko ana so a haɗa kan hadisan guda biyu in za su yi aiki gaba ɗaya shi ne malaman usul suke cewa aljam'u aula min tarji a haɗa tsakanin hadisai guda biyu a aiki da su gaba ɗaya shi ya cancanta sama da arin jayar da wani hadisi akan wani hadisi idan a tabbatar da ingancin hadisin guda biyu gaba ɗaya kaga yanzu mun karanta hadisai jingim wanda suke magana akan ga mata sun ziyarci kabari yanzu kuma nan mun zo wani lafazi yayi magana akan la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratul qubur ko kuma zairatul qubur shi zairatul qubur dama bai tabbata zawarat din kenan su masu yawaitan ziyara kabari yanzu sai a goge ziyara mata ga kabari gaba daya sannan kuma ga can hadisan wancan da Aisha ta tahi mazalla zashi cikin dare ya huta ya taimakonta ta bi bayan shi ta je ita ma ta ga yanda yayi addu'o'i yayi kaza yayi kaza kuma aka komo yake karantar da ita ga addu'ar da ake karanta in za a shiga makwantai a ce wannan duka yanzu duka sun tashi daga aiki kaga wannan bai ba shi yasa mal alai yake cewa fa yu'malu bi kullin minhuma za yi aiki da kowanne ɗaya daga cikin hadisan guda biyu gaba daya fi mahallihi a wajen shi yace fa hadal jam'u aula hada hadisan nan guda biyu shi yahi yace min da'awan nas saboda sama da ayi da'awar nasahin goge wani hadisi a ce wannan hadisin ya shafe wannan malin ce wa ila nahwi ma zakarna wannan abin da muka ambata kenan ziyarar mata ga kabura tana nan daren dagam amma kuma me ba so Allah yukfirna min ziyara kasu yawaita ziyara kawai in suka yawaita ziyara to anan ne wancan la'anta yake zawwa amma in dai jehi jehi mace za ta rika ziyarta kabari wannan babu laifi to mal albani wannan maganar da yake na sai ya ce kuma wannan maganar da nayi yake cewa ila nahwi ma zakarna zahaba jama'atu min al-ulama'i daiwa daga cikin malamai su haka suka ce fa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yake cewa al-la'n al-madhkur fi al-hadith tsinuwar da aka ambata a cikin wannan hadisi innama huwa lil muksirati min az-ziyarati ana magana ne akan mata take da suka yawaita ziyara yake cewa lima taqtadihi sighatu min al-mubalaga ai daga ka duba yanayin kalmar ta yanayin abinda kalmar ta umsa siga mana yanayin kalmar min mubalaga na matan da suka wuce gona da iri wajen ziyara tunda ta yi zawara kaga wanda siga ce ta mubalaga kenan wanda suka allati wanda suka yi wanda suka yi mubalaga suka wuce gona da iri kenan sunil ala yake tabbata kansu in ji al-imam al-qurtubi yace wala alla sababa kuma la'alla yana yiwa sababin da yasa aka ce kakku yawaita ziyarar kabari ma yufdi ilaihi zalika abinda zai iya bayuwa a yawan ziyarar tasu min tadyi'i haqqi zawji wat tabarruj la'alla su zo su rika lalata haƙƙin miji duk da an yi bini-bini kawai ta taimakon ta ziyara ko kuma ta ɗauki wani kwanaki wanda kawai wannan kwanaki ne sanannu ko mai ake kawai ta ziyarci kabari to kaga za a samu tawayar da haƙƙin haƙƙin miji sannan kuma wata barrush sannan kuma da abin da ya shafi fitowa a cikin tsireci to mala yake cewa wannan ga Allah shine illa yace wa ma yansha'u mina mina mina siyahi sannan kuma da abin da zai iya bayuwa daga nan irin na kururuwa da daga murya wani abu zalika da wasu abubuwa da mata idan suka yawaita ziyarar kabari za su rika aikata makamantan wannan wa qad yuqalu malai ce ana iya faɗan cewa idza amina idza amina jami'u zalika aw idza umina jami'u zalika idan aka amuntu daga waɗannan abubuwan gaba daya na cewa ba za su yi ba za su hutu a cikin tsaraici ba ba za su yi kaza ba ba za su yi iwace iwace ba ba za su yi maganganu ba ba za a bata lokacin ba za a bata haƙƙin miji ba shine ma'anar idza umina jami'u zalika mali ce fala mani'a min al-idhni lahunna ba abin da zai hana ka ba matarka izini ta taimaka kuntai saboda babbar manuwa ta zuwa makuntai shine me fa innaha tudhakkirukum al-akhirah zai tuna maka lahira gawa ne da shi ake ta cuduwa amma yau gashi nan babu shi sai ka tuno cewa ka lalle rayuwar nan mu ma inda zamu zo kenan wannan sai ya sa ka ya maka mis ajur na musamman ya maido ka cikin setinka ko ka ƙara budawa ka ƙara faɗaɗawa a harkar da ya shafi son duniya to wannan sai zaman to ya sa maka kaidi malice li anna tadhakkural mauti yahtaju ilayhi ar-rijal wan nisa kuma tuna mutuwa ai maza suna buƙatuwa mata ma suna buƙatuwa su rika tuna mutuwa yau ba ta nama abubuwan da mata suke yi ai su hika mata ma saboda ga an yi wani bini-bini abubuwan da za su rika yi sai ga abin sai a hankali kala shaukani yu fi nailil auɗar imamu shaukani yake fada a cikin littafin shi nailil auɗar yake cewa wa hadar kalamun ladi yan bage temaduhu fil jam'i bai na a hadithin babi ya ce kaga wannan maganar da imam da imam imam rukubi huwa ladi shine maganar da yambagi ya cancanta i'timaduhu a dogara da shi fil jami'i wajen hada bainal ahadith bainal ahadithil bab wajen hada hadisan da suka zo a cikin wannan babin hadisai da yawa sun zo sun nuna halaccin mata su ziyarci kabari sai aka samu wani hadisi ya zo yana magana akan la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur kan kina me ake bukata yanzu ana so a hada tsakanin waɗannan hadisan to wannan magana ta Imam al-Qurtubi Imam Imam Imam Imam Shawkani kita ita ce magana kyakkyawa wanda aka bi ta sai a hada hadisan babin gaba daya al-muta'aridati fi zahir wanda an kalli zahirin hadisin sai ka kamar akwai cin karo da juna amma an aka hada tsakanin su da wannan bayanin da Imam Shalla Imam al-Qurtubi yayi shikenan an huta kowanne hadisi an yi aiki da shi kuma duka su dama ingantattu ne to wannan shine gogoromai da malamai suke sha kayan su hutu da hukunci kaga yanzu me kai labari zuwa ga wannan maganganun magana ɗaya ce ba kawai magana da akan cewa a cewa lakin yajuzu la la yajuzu lahunna al-iktharu min ziyarati al-qubur wa taraddudi alaiha kaga wannan magana da hudu ita ce ta jawo shi wannan bayanin gaba da mas'ala ta gaba malai ce wa yajuzu ziyaratu al-qubur ziyaratu qabri man mata ala ghairi al-islam lil-ibrati faqat ya halatta a ziyarci kabarin mutumin da ya mutu ba akan musulunci ba lil ibrati saboda samun izina da nuna cewa lalle inda suka tafi da mumanan zamu malice wa fi hadisani a cikin haka akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisi na farko hadisin Abu Hurairah Allah kare da gare shi yace zaran nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi fa baka yayi kuka wa abka man haulahu kuma waɗanda suke kewaye shi ma da aka ziyarci kabarin da su su ma duka suka yi kuka faqala sai manzo Allah yake cewa ista'azantu rabbi na nemi izinin ubangiji na fi an astaghfira laha akan in nema wa mahaifiyata gafara falam ya'zan li Allah bai bani izini ba Allah bai bani izini ba yace wasta'azantuhu fi an azura qabraha fa adina li na nemi izinin ubangiji akan in ziyarci kabarin mahaifiyata sai Allah ba ni izini mazala yake cewa fazurul qubura ku rika ziyartar kabari fa innaha tuzakkirul mauta wannan yana tuna muku mutuwa kuma hadisi ne ingantacce so da yawa zaka samu mutane suna kutsawa idan waɗannan hadisai in suka tabbata cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai abin da yake wajibi a gare ka imani kuma gashi na hadisi na akhrajahu muslim wa abu dawud wan nasa'i wa ibn majah wa tahawi wa ibn hibban wal hakim wa anhu al baihaqi wa ahmad hadisi ne da tace annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da shi da mahaifin shi akai shi ne abin da akai ya yi ta ƙoƙari ya faɗakar da mahaifi ya faɗakar da shi faɗakar da shi Allah bai raba al'abidu lillah su bayi gabaɗinsu na Allah ne kuma duk abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hukumta da bayan shi shi ne daidai ba a yau wani zai hutu ce a bai kamata ba ha bai kamata ba ai kai yanzu abin da manzalla hudu za ka ce bai kamata ba idan zaman to manzalla ya faɗi magana kauto ka ce bai kamata ba kaga wannan maganar in ka san abin da kake za ta isa kamar musulunci shi wa imani da ake cewa dama imani ya kumshi wasu abubuwan da dole a samu turjiya da gwagwarmaya tsakaninka da zuciyarka da abin da ake waɗi maka ai shine abin da su ƙure sha suka kasa jurewa suka kafirta da aka ana bukatar alistislam hadisi na biyu kaga wani hadisi yana mana nuni akan gina halaccin ziyarar kabari sannan hadisi na biyu ke ce an burai da ta radiyallahu anhu qala yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro a wata riwaya yace fi ghazwatil fath kenan a yakin da aka yi na fathu makka fa nazala bina sai manzo Allah ya safka da mu a wani waje wa nahnu ma'ahu mu ko muna tare da shi qaribun min alfi rakibin mun kai kusan mutum dubu guda mahaya kenan da kowa yana samun abin hawa ya ce fasalla raka'atai sai mazalla ya sallaci raka'a guda biyu sun ma'akbala alaina bi wajihihi sai mazalla ya huskanto mu ya huskanto mu in jiwa in ji burai da ya ce mazalla sai ya huskanto mu ya ce wa ainihu ta zirifan idane shi guda biyu suna zubar da hawaye faƙama ilaihi umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab sai ya tashi sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fadahu bil abi wal ummi yace ya ma'aikin Allah na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata akan rayuwanka yace yaqulu ya rasulullahi malaka umar yake cewa ya ma'aikin Allah na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata a amshi rayuwar su mutu don ka rayu me ya same ka ya ma'aikin Allah kake kuka kala sai mazala ke cewa inni sa'altu rabbi azza wa jalla na roki Allah mai girma da buwa na roki Allah fil istighfari li ummi game da istighfari ga mahaifiyata falam ya'zan li Allah bai bani dama ba manzalla ce fadama'at aynaya sai idanuna suka zubar da hawaye rahmatan laha minan nar rahama a gare ta game da wuta yace wasta'azantu rabbi fi ziyaratiha na nemi izinin ubangiji akan ziyartarta ya ce fa'abina li sai Allah ya bani izini to wannan abin shi yasa manzala sallallahu alaihi yake zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam yace wa inni kuntu sai manzala ya ci gaba da bayani yace wa inni kuntu nahaitukum ada can na hane ku an ziyaratul qubur game da ziyarar kabari yace fa zuruha ku ziyarce ta wal tazidkum ziyaratu ziyaratuha khairan ku ziyarce ta saboda ziyarar kabarin nan zai kara muku alheri zai kara muku kimtsuwa a cikin rayuwa kusa abin da kuke yi to wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce hadisi ne tabbatacce ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam shi da kashe hudu haka to kaga a yau in ka zo ka ce ai ba haka nan bane ba ya za a yi a ce kaza a a magana addini ba ya za a ce bane ba magana ce ta dalili ta hujja in kuntum sadiqin malaka akhrajahu ahmad amma ba wani abu bane ba kamar yanda da yawa daga cikin malamai sun yi bayani ba wani abu bane wanda za a zo a rika hodi ana horin ciki ko maka a idan karatu ya kawo hadisin karanta shi za a yi kuma dole a imani da shi saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh malaka akhrajahu hakim wa ibn abi shayba wa riwayatu al-ukhra lahumu wa isnaduha عند أبي عند ابن أبي شيبة صحيح والحاكم وكذا ابن حبان والبيعقي والزيارة الأولى له والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره والزيارة الأخرى للحاكم وقال حديث على شرط الشيخين حديث أكن شرط عند بخاري ومسلم سكي إنجل حديث حديث إنجل تتي ووافقه الذهبي إمام الذهبي ما يعرف حديث إنجل تتي مال الألباني بايا بي بي حنيوين دا حديثا سكزو حديث سيجا بعد يتي وهو كما قال maganan nan tana nan a yanda suka faɗa yanda al'imamu zahabi ya ambata da yanda al'imamu hakim ya waɗi magana haka take malicin warawa turmizi yi muhtasaran wa sahahahu warawa muslimin wa gairu minhu al'izna bi ziyarati muslim ya zo da wata riwaya ta daban izinin da mazalla ya nema a kan ziyarar faƙat a ita kaɗai kama ta ƙaddama fil mas'alati al-mi'ati wa 18 kamar da ya gabata a matsala ta 118 a hadisi na harko kalan nawawi fi shar'i hadisi abi huraira imamun nawawi yake faɗa ƙarƙashin sharhin da ya ma hadisin abu huraira magana ce tana na a cikin littafin ilimi imamun nawawi yake cewa hadisi abu huraira shine hadisi na fari yace fihi jawazu a cikin wannan hadisi akwai halaccin ziyarati al-mushrikina fil hayat زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد بعد الوفاة يا حلت متن يزيارتي مشركي أحال الرايوانش معنى متن كنا رسيلة نشي أن وانتكا دنجنتكا وانين أما مشركين تباب ليه ذاك يزيارتش أحال ديك راي yace wa quburihim sana kuma ya halatta ka ziyarci kabarin shi ba'da al-wafati bayan ya bar duniya li'annahu idza jazat imamun nawa yake cewa saboda idan ya halatta ziyaratuhum ba'dal wafati cewa in ya mutu a ziyarce shi yace fa fil hayati aula to ai yana raye shi yake cancanta ma yace wa fihi annahyu anil istighfar lillah anil istighfar lil kufar a cikin wannan hadisan kuma zamu ga akwai bayanin hali da akai akan karka nema wa mutumin da yake kahuri gafar Allah subhanahu wataala qala iyad ɗaya daga cikin magabata iyadu yake cewa sababu ziyarati sallallahu alaihi wasallam qabraha sababin ziyara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kabarin mahaifiyar shi annahu qasada quwwatal mau'iza manzalla ya nufaci karhin wa'aztuwa wa dhikra sannan kuma da tunatar da jama'a bi mushahadati qabraha ta hanyar ganin kabarin mahaifiyar shi malici yu'ayyiduhu abinda zai kara wa wannan magana da na hudi karhi ai ƙarshen hadisi manzo Allah ya yi fazurul qubura ku ziyarci kabarirka fa innaha tuzakkirukumul maut saboda suna tuna muku da lahira ko kuma suna tuna muku mutuwa malaci wal maqsudu min ziyaratil quburi shay'an kabarirka da ake ziyartar su manufan ziyarar kabari manufa ne guda biyu abu na farko intifa'u za'iri bi dhikril mauti wal mauta amfanuwan azza'ir shi da ismu fa'il kenan shi mutumin da ya ziyara zai amfana ta wace hanya bi zikril maut zai rika tuna mutuwa wal mauta kuma ya tuna waɗanda suka mutu yace wa anna ma'alahum imma ila aljannati wa imma ila nar sannan makoman su waɗanda suka mutu gaba ɗaya ɗaya cikin biyu ne imma gidan aljanna imma gidan wuta to kaga wannan dan adam din da ya ziyarci kabari yana mai tunawa da wannan manuwa zai kara mashi imani da Allah subhanahu wataala malice wa huwa al-gharadul awwal min az-ziyara wannan ita ce manuwa ta farko akan ziyarar kabari kama ya dullu alaihi ma sabaqa min al-ahadith kamar da hadisan da aka karanta a baya gaba ɗaya suna nuni akan haka abu na biyu manuwan ziyarar kabari naf'ul mayyit wal ihsanu ilaihi bis salami alaihi amfanar da mutumin da ya mutu kaga yanzu kai amfano ka kai wanda ka ziyarci kabari zai tuna maka wanda suka mutu zai tuna maka mutuwa sannan kuma zai tuna maka kai ma ka shirya kai ma ga inda zaka zo shi ko mutumin da yake kwance aka ziyarci kabarin shi me zai amfana da shi naf'ul mayyit wal ihsanu ilayhi amfanar da mutumin da ya mutu ta hanyar zaka mishi addu'a wal ihsanu ilayhi bis salami alayhi da kyautatawa zuwa gare shi ta hanyar sallama da zaka yi mun karanta ta a satin da ya wuce waddu'a'i wal istighfari lahu sannan kuma da yi mishi addu'a da nema mishi gafara na Allah subhanahu wata'ala wa hadha khasun bil muslim amma na kuma ya keɓanta ga musulmi kawai shi za a ma addu'a shi za a nema ma gafara a wajen Allah subhanahu wataala zai amfana da ziya da wanda ya ziyarce shi to da shine manufan ziyarar kabari manufofi guda biyu sai ce wa fihi ahadith malike malike ce akan haka kuma akwai hadisai akan mi akan cewa mutumin da ya mutu zai amfana da ziyartar kabarin shi da za a yi kaga shi zai amfana ba kai da ka tafi bane zaka amfana da shi kamar da ake a yau kaga mutane suna faduwa a gindin kabarurka suna shafa suna wane ne da niyyar ta suna ga wai wanda yake cikin kabarin zai iya amfana a kai ne zaka amfane shi shi ne zai amfana da kai ba kai ba zaka amfana da shi zaka zai amfana da kai ta hanyar ka mishi addu'a ka mishi ka nemi mishi gafara wajen Allah subhanahu wataala malaci akan wannan akwai hadisi hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-baqi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huta zuwa ga makwantan baqi'a fayad'u lahum ya tuqa musu Allah fasalathu Aisha an zalika sai Aisha ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam akan haka fa qala sai manzo yake cewa inni umirtu an ad'u lahum an umarce ni in riga roƙa musu Allah kenan babu laifi zaka iya zuwa makwantai ka roƙa ma duk wanda su yi kwance ka ka ne musu gafara a wajen Allah subhanahu wataala kaga kenan sun amfana malaka akhrajahu ahmad bi sanadin sahih ala shart ash-shaykhayn wa ma'nahu inda muslim wa ghayrihi min tariqin ukhra muqawwalan yazo a wata wata riwaya ta daban amma da tsawon da ya wuce haka wa qad madha bi tamamihi fi al-mas'alati at-tasi'a 'ashar ba'da al-mi'ati ya wuce a mas'alar ta gabata mas'alar ta 119 hadisi na biyu da yake nuni akan cewa mamaci zai amfana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullama kana lailataha duk lokacin da ya kasance daranta ne kenan kwananta ne min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah ya khuruju min akhiril layl manzon Allah sai karshen dare sai ya huta fa yaqulu sai taimakontai sai ya ce assalamu assalamu alaikum ahla diyari qaumin mu'minin wa inna wa iyyakum amincin Allah ya tabbata ga ma'abuta gida na daga cikin masu imani mutane suke masu imani yace wa inna wa iyyakum da mu da ku wa ma tu'aduna gadan da abinda aka mana alƙawari gaba daya gobe ne anin gobe lahira yake cewa gadan mu'ajjaluna gadan kenan mu'ajjaluna za mu gabaci wannan abu wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma mu ma ku da kuke kwance mu ma muna nan akan hanya za mu riske ku Allahumma ghfir li ahli baqi'il gharqad ya Allah kai gafara ga ma'abuta baqi'a ta al-gharqad to kaga gafara yake da musu a wajen Allah subhanahu wataala kaga wannan yake maka nuni akan cewa duk mutumin da zai zagi sahabban manzo Allah bai sa abin da yake ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baqi'a baqi'atul gharqad da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sai kwance kuma an ga cewa wannan addu'a ana yin ta ne ga mutumin da yake musulmi kawai na manzo Allah yake ce Allahumma Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad kai wani ba maka gawara kaga mutumin da ya samu addu'ar manzo na Allah kuma manzon ma ƙarshe a cikin manzannin kaga wannan ai na gaba yayi gaba eh malik ya cewa akhrajahu muslim wan nasa'i wa ibn wa ibn wa ibn sunni wal bayhaqi wa ahmad wa laysa indahu ad-du'a bil maghfira a cikin riwaya wacce babu addu'a ga mai Allah gafarta musu yace wa ziyaratu lahu wal ibn wal ibn wal ibn sunni asalisu dalili na uku da yake nuni akan cewa mutumin da aka ziyarci kabarin shi zai amfana malai yace an hada da gare ta da ita as-siddiqatu bintu siddiq aisha fi hadisiha at-tawil al-mushari ilayhi a cikin hadisin ta mai tsawon da aka yi nuni zuwa gare shi qariban qala take cewa kaifa aqulu lahum ya rasulullahi idan na ziyarce su na tafi kabarrukan me zan ce musu mazalla yace uli ki ce musu assalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata ga ma'abuta wannan gida minal mu'minina wal muslimin daga masu imani da musulmai saboda akwai musulmai akwai kuma masu imani akwai farq bambanci tsakanin musulmi da mumini eh musulmi wanda ka musulunta wanda mataki na fari imani kuma to sai lokacin da kada ku a cikin musulunci kuma na zaman to ka samu istiqama tsayayya to a lokacin zaka iya fada zuwa ga mu'mini wa yarhamullahu almustaqdimina minna Allah ya rahamci waɗanda suka gabata a cikin mu kenan ku da kuka mutu wal mustaakhirin da wanda suka jinkiri ba su zo mu ma kenan an mun zo Allah mana rahama gaba daya wa inna insha Allah bikum lalahiqun kuma mu ma lalle tabbas za mu riske ku a gaba kaga wannan addu'a ce a gare su مالك أخرجه مسلم وغيره الرابع دليل له عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر مازال يكسن تينا كرنتر رسول إذا سوه تزوى مكونتي فكان قائلهم يقول سيكسن تي su sahabban nan ɗaya mai faɗa a cikinsu yana cewa assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lala'iquna antum lana faratun ku kun riga mu wa nahnu lakum tab'un mun kuma za mu biyo bayan ku tabbas kullu ma huwa atin qarib kullun sayamut yace as'alullaha lana wa lakum al'afiya Allah nake roƙa nake roƙa muku da mu kuma al'afiya Allah ba mu lafiya wace lafiya Allah zai yi mace eh Allah ya amintar da shi daga azabar kabari eh ba wallahi wannan ba eh as'alullah as'alullah lana wa lakum al-afiya yace akhrajahu muslim wa an-nasa'i wa ibn majah wa kaza ibn abi shayba wa ibn wa ibn sunni wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatan lahum jami'a jami'an hasha ay ma'ada in banda ibn majah yace wa musliman والزيادة الثانية أخرجها ابن أبي شيبة من حديث علي وإسناده صحيح ومن حديث سلمان وإسناده حسن وكلاهما موقوف عليهما الخامس دليل نبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة ما زال يزوم فانتي فقال سيدي السلام عليكم أمنت ألا تبتأ قريب كذا أداته دار قوم مؤمنين جدا ما سو إيماني wa inna in sha Allah bikum lahiqun mu ma muna nan tahe yace wa dittu manzala yake cewa wa dittu nasu anna cewa mu inna qadra aina ikhwanana yace nasu a ce naga ɗan uwana inji manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai a kewaye suka ce qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullahi ya baki Allah ba mu bane ɗan uwanka kala bal yace a antum ashabi ku sahabbaina ne ku sahabbaina ne kuma wata riwaya ta zo ta ce yace la tasubbu ashabi bace ikhwani ba la tasubbu ashabi kaga jan hankali ne kware da gaske Allah shirye mu yake cewa bal antum ashabi yace wa ikhwanuna ƴan uwanmu kenan da ni da ku gaba daya allazina ya'tuna ba'd wanda zasu zo daga baya halin su kuma masu imani wanda zasu biyo baya wanda suka gabace su su rika nema musu gafara a wajen Allah wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sai ka zo a yau kana aibata waɗancan da suka riga ka da imani kaga akwai matsala cikin imanin ba mun muni bane kai ba mumuni bane kai waya hudda ka alqur'ani hudda ka yawwa yace wa ikhwanuna alladhina ya'tuna ba'd wanda za su zo anan gaba yace wa ana faratuhum 'ala al-hawd ina nan zaman jiran su na riga su zuwa ga al-hawd shine wannan ruwa al-kausara tafkin da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi gobe kiyama zai rika kira al'umma halummu halummu a zo a sha duk wanda ya sha wannan ruwan fala yazma'u ba'dahu abada daga ran nan kai da ishirwa kun yi hannun riga wani abu mai sunan ishirwa ka ƙari da shi amin ya rabu adadin makayin da yake saman wannan tafkin iya adadin taurarin da suke cikin samai ne wasan adadinsu Allah ba ka ta awa da shaka ba ne a in ka zo kai ma akwai kofinka kowa da kofin shi in ka zo kawai sha zafi kana shan wannan ruwan shi kenan rahamar Allah ce kuma magana ta ishirwa an kare kuma gidan aljanna insha Allah kuna cikin hari hari Allah samu na ciki wannan Allah ce ina nan zaman jiran ku akan alhawl fa qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya ma'aikin Allah yaya za a ka gane waɗanda suka zo daga bayanka a cikin al'ummanka fa qala ka ya salam ka duba gani ba waɗanda za su zo wanda kai baka zama da su ba suwa yake nan mu ne insha Allah eh kuma insha Allah za mu sha da izinin Allah faƙala sai yake cewa a ra'aitun mazalla ke cewa zan gane su mana ya ce barin baku misali su za mu gane a ra'aitun lau an na rajulan lahu khairun inda a ce ɗaya daga cikin kuɗiya da dawaki wannan dawakin kuma gurrun dawaki ne waɗanda suna da hasken goshi doki iya da wani tambari hori a goshin shigo yawwa kenan horin jam'ul agar wa huwa al-abyadul al-abyadul mawjud fil wajh kenan wannan horin da yake cikin yake jikin fuskan doki yace a ce ɗayan kuya da dawaki dewa sannan kuma a cikin wannan dawakin nashi lahu khailun ghurrun muhajjala wanda suke masu haske a cikin dawakin baina zahrai khailin duhmin buhmin a tsakanin wasu dawaki bakake irin kana da misali doki kamar 200 bakaki yanzu a cikin wani dawakin da aka 200 sai aka samu doki biyar a cikinsu su suna da hasken fuska fuskansu akwai hori banda bakin da ke jikinsu kuma ƙofotonsu na gaba da na baya mana tsintsiyar ƙafansu duka akwai hori ana daga katin kanunsu daga nesa za ka iya mi za ka iya gane suke da horin na akan wanda suke bakakin ne kenan duhun buhun wanda suke bakaki irin manzala ke ce musu ala ya alifu khailahu yanzu a cikin wannan dawakin 200 ba za ka gane wannan dokin guda biyar ba wanda misali su ne naka ba za ka iya gane su a cikin waɗannan da yawan ba ƙalu sai safe suke cewa bala ya rasulallah ya ce ƙwarai za mu gane makin allah ƙala manzala ke cewa fa innahum ya tuna yau mal ƙiyama su wannan al'ummar tawa za su zo gobe ƙiyama ghurran masu hasken huska muhajjali na minal wudu suna masu kyalli na gaban alwallan da suka rika wankewa huska tafin hannu tsintsiya hannu kawa da sauransu a yake cewa ya ƙulu ha talasan mazala sai dai ambata haka su uku ya ce wa ana fara'uhum alal hawl ina nan zaman dakon jiransu akan wannan ruwan da kausar wanda Allah ya ce inna a'tainaka a'tainaka al-kausar ya ce ala sai mazala zai yi jan hankali da jan kunni ya ce layuzadanna rijalun minku an haudi ya ce za a kori wasu mazaje a wata riwaya daga cikinku an haudi game da wannan tafkin nawa a hana su shan wannan ruwan na alkausara ya ce kama yuzadu kamar yadda ake bugu a kori alba'iru balu bacaccen raƙumi idan ya shigo garken da ba nashi ba yadda za a kore shi haka za a samu wasu ana koransu duk da cewa suna da alamun alwallah mazala ce unadihim zai daga kiransu ina ta kuzo ala halummu ala kuzo kuzo ku kusanto halummu fayuqalu sai a ce manzon Allah innahum qad baddalu ba'daka sun sauya addinin nan bayanka sun sauya addinin nan bayanka wani ya daga cikin hatsarin bid'a kire ka bigi gaban kanka ba aya ba hadisi ka ce haka za to akwai matsala za a ce innahum qad baddalu sun sauya addinin naka sun kawo soyoyin ra'ayin su ra'ayin malamin su ra'ayin wanenin su ra'ayin wanenin su walam yazalu yarji'una ala aqabi busu gushe wasu na aikata wasu ayyukan da suka mayar da su akan diddigen su na suka mayar da su cikin kafirci fa aqulu mazalla sai ce ala ku saurara suhqan suhqan a ƙara nisantar da su a ƙara nisantar da su me ja musu bid'a rikita addinin manzon Allah sauya shi sa soye-soyen zuciya a ciki addini addini na Allah ne Allah ya turo manzon da zai bayani ga yadda za a addinin to kai me naka a ciki me naka a ciki yanzu ko a hankalta ho mutum kawai misali lebura da kai ɗauke ka ake ce imin aikin kaza zo misali imin fenti a cikin wannan katangar kawai da ka zo ka je ka amso karo da waya kawai karka lafta karka yadda ya zo ya aka kai haka ce ai wannan ya yi wasa ka wa zai biya kudin wannan kin wa zai kaza wa zai kaza ni na saka kai ka a lokaci ya da yancin da kwata-kwata ya ce maka a wannan aikin ba ni na saka ba kuma kamun banna ba magana in baka wani abu ba da adin ba hankali ba kai zaka ba wani abu saboda kabba ne kai karambani to shine bid'a da sunan addini karambani da kabba Allah ya saukar da alkur'ani mai girma a cikin shekara 23 Allah ya turo manzo ya yi tagwagwarmaya ya wahala saboda ya mutane bayanin tsabagen madarar addinin gani take sai ka zo kawai yau ka mai kafa ka ce kawai kaza to wani shishigi ba shishigi da suna addini Allah kiyaye malik ta akhraja wa muslim wa malik wa nasa'i wa ibn majah wa al-baihaqi وأحمد والزيادات كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسة وللنسائي الأولى والثالثة وفي الباب يازو أتكي حديثا وانا باب عن بشير ابن الخصاصية لقى بشير ابن الخصاصية وقد ذكر مالك وقد ذكرت لفظه في التعليق نافع لفظينش أتكي تعليق دني على المسألة الثامنة والثمانين في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة وعن ابن عباس وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة يتي وعن, وعن عمر وغيره وفيها ضعف كما, بين كما بينه الحافظ الهيثمي في المجمع tuwani ita ce matsala da malam ya ambata a nan kenan mata ya halatta su ziyarci kabari amma ziyara kasu yawaita ta sannan kuma da manuhohin da ta sa ake ziyartar kabari kenan manuwa ta farko shi wanda ya ziyarci kabarin zai tuna lahira zai tuna waɗanda suka mutu zai tuna cewa shi ma yana zuwa manuwa ta biyu wanda aka ziyartar zai amfana da irin addu'o'in da za a mushi mas'ala ta gaba maliki cewa mas'ala ta 119 wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha me hukuncin karanta qur'ani idan aka ziyarci kabari ka je ka karanta tabara ko ka karanta waƙi'a ko ka karanta yasin ko ka karanta wacece me hukuncin haka malace hukuncin haka fa mimma la asla lahu fi sunna iya cikin abin da bai da tushe a sunna za ka maka hatta dalilan da su waɗanda suke suke ga cewa za a iya za a kawo kuma a ruguje dalilan saboda ruguje zuwan dalilai ne fa fa mimma la asla lahu fi sunnati bal الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ماليتي بريما hadisan da aka ambata a baya a cikin wannan mas'alar ta abin da ya shahi ziyarar kabari daga kaji su tushiru suna nuni bi adami mashru'iyyatiha da rishin halaccin shar'ancin karatun qur'ani kaga tun da aka fara ba a ce maka wani zo karanta qur'ani ba sai da ce maka an yi addu'a kuma addu'o'in ma duka ga irin abin da manzon Allah ya karanta ya karanta kaza ya karanta kaza duk baka ji karatun Qur'ani ba shi kuma shi ka sauka ba al-Qur'ani sallallahu alaihi wasallam bal yace id law kanat mashru'a inda ya shar'antu karatun Qur'ani a ziyarar kabari la fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai da manzon Allah ya aikata wa 'allamaha ashabahu kuma da ya karanta da sahabbai ba samu yayi ba bai karanta da sabon shi ba don mi za ka yi a yau to kaga ana wanda ce karatun ƙulani na biyu da laihi kamar da ke haɗi a ce an shar'anta abu kaza da suna addini ce to mine ne bai da laihi rishin laihin shi rishin kasance mazala laihin shi shine mazala bai ba kuma ya ishi abu muni a ce maka mazala bai ba kuma kai ka zo kai ƙur'ani nan gaba ɗaya mazala sallallahu alaihi wasallam a harce ki a wajen shi in ya haɗi su ɗaya an ƙari amma kuma bai karanta ba kai da za ka karanta alhali ta aka ka kalle shi kai addini wa ma atakum rasulu fakhuzuhu man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa in tudi'uhu tahtadu duka aka hudi maka wannan shi bai yi ba sai ka zo ka ce a yomi laifin kaza kuma ha ba maganar ra'ayi bane ba law kana dinu bir ra'ayi kamar da Aliyu yake cewa yace da kasan huffi ya kamata in za a shafa akan huffi kasa ya kamata saboda ai shi ne ke taka wuraren ku sai ka ce a ba kasa za a shafa ba saboda ake shafa yace amma inda a ce ra'ayi ne zai aiki anan ina ya kamata a shafa kasa ya kamata tunda shi yake taka abubuwa shi wasu saman ba abin da yake taka amma ka ce saman za a shafa kuma yayi kuma shi da abin da shari'a shari'a ka sani to amma addini ba ra'ayi bane ba in ra'ayi ne ka gani idanun nawa kai kana da naka kowa a ra'ayi da irin ra'ayin shi da tunanin shi da aka tsarin rayuwarmu daban-daban duk abin da aka ce ba addini bane ko ya damar da zai abin da ya ga dama saboda kowa da tunanin shi amma baiwa ka zo ka ce za ka ɗora addini kuma akan tunanin ka kai alhali tunanin da hatta da mutanen da 'yan gidanka ne ɗiyanka ne jikokinka ne ba ku yi tarayya ba a cikin tunani guda kowa da tunanin shi wani tunanin shi kaza ne wani ra'ayin shi kaza ne wani ra'ayin shi kaza ne a ce a wani shi ba ra'ayin shi ko kaza ne ya aka yi gane yau da gobe rayuwa ta bayyana ta shiga abin da yake to da ka bayan za ka ce kai ra'ayin karshe da addini a addini ana shi da dalili ne shi ne ce ai la fa'alaha rasulullahi wa 'allamaha ashabahu da ya karantar da sabon shi kuma yace la siyama wa qad yace balantana ma kuma qad sa'alatu aisha aisha sai da mata tambaye shi Allah kare yarda a gare ta wa hiya min ahabbin nasi ilayhi sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce ɗaya daga cikin mutanen da ya so a rayuwar shi kama kamar da ambata aka tambaye shi wa kai so a cikin mata ya ce aisha a cikin maza wa kai so ya ce mahaifinta abubakar siddiq eh wannan shi ne albaitul mubarak gidan albarka kenan wa kai so aisha a cikin mata a cikin maza wa kai so mahaifinta abubakar siddiq kaga duka sun jewa sun cabe eh to ka samu wani mutumin da ba a saman miye musulunci shi ba da ya zo ya rasa wanda zai aibanta sai waɗannan mutane Allah ya taimaita radiyallahu anhu wa radu anhu Allah shi mu duk abin da yake daidai da Allah ya tursa su zakatan mu akan bin shi abin da yake ba daidai bane duk yanda muke gani Allah sauke mu daga saman shi shine manhon da kullum kake sallah kake ta ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirka ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici to wannan shine ke wa huwa wa hiya min ahabbin nas ilayhi sallallahu alaihi wasallama amma taqulu idza zaratil qubur mi za ta fada idan ta ziyarci kabari fa'allamaha sai wanda ya karanta da ita assalama wa du'a ya karanta da ita sallamar da za'i da addu'ar da azzai amma wallan yu'allimaha an taqra al-fatihata aw ghayraha min al-qur'an bai karantar da ita karanta karanta alhamdu ba ko kuma ta karanta wani abu na daga alqur'ani mai girma sai karantar da ita wani abu daban wannan yake nuni da inda ana karanta qur'ani sai ce mata karanta suratul fatiha kawai ba ma sai ya faɗi mata alma kaga an yace mata suratul fatiha kawai ta san me suratul fatiha amma bai faɗi mata ba malici falau annal qira'ata kanat mashru'atan inda karatun nan an shar'anta shi lama katama zalika anha da mazalla bai koye wa Aisha wannan ba da ya faɗi mata yace kaifa wai kuma ba wannan ba duka yaya ma zaka sawwara abin wa ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuzu jinkirin bayani a lokacin da ake bukatuwa baya halatta kamar da malaman usul suke cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani akan lokacin bukata to ya gashi ta tambayi manzon Allah kaga in akwai inda ya kamata ayi bayanin a karanta Qur'ani ina ya kamata ayi bayani da ana ya kamata manzon Allah ce mata yake karanta Qur'ani amma bai faɗi mata ba mali ce la yajuzu kamata qarrara fi ilmi al-usul kamar da tabbata a cikin ilimin usul malaman usul suna cewa la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al-haja yace fa kaifa bil kitmani ya za a ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya boye mata cewa ana karanta qur'ani walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamahum shay'an min zalika lanuqila ilaina mal albani yace inda manzo Allah ya karantar da su wani abu na karatun qur'ani a lokacin ziyarar kabari ya ce wallahi da an naƙanto wannan maganar da ɗaya daga cikin sahabban manzalla manzalla iya da sahabbai kusan dubu ɗari da goma sha hudu an ba a samu ko mutum guda zo da shi ba in wannan bayyana wannan iyana in wannan bayyana wannan iyana in wannan bayyana wannan yana haka suka rayu shi yasa zaka ji wasu hadisai a cikin gidan shi wasu hadisai a masallaci wasu hadisai a saman inda yana tafiya saman sama hanya wasu hadisai a wajen yaki wasu hadisai a ina ne kowanne da bangaren shi kuma kowanne iya rawaitowa su mata su huddo abubuwan da a cikin a cikin gida yayi kaza yayi kaza yayi kaza an nakalto duka an faɗi komai an faɗi amma ba a haɗu wannan ba me yasa saboda babu shi yasa malai yace la nuqila ilaina da an nakalto shi zuwa gare mu yace fa iz lam yunqaltu tunda ba a faɗi mana an yi haka ba bisanadi thabiti da sanadi tabbatacce dalla ala annahu lam yaqa wannan yayi nuni akan cewa abun bai faru ba kenan kenan banzala bai karanta ba alqur'ani a halin ziyartar kabari wa mimma yuqawwi adam al-mashru'iyyata aw al-mashru'iyyati daga cikin abin da yake karfafa rishin halaccin shar'anta karatun qur'ani a wannan waje qawluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira kar ku sanya gidajen ku su zamanto kaburrurruka me yasa wallahi wannan magana eh ku rika yin sallah a gidanku ko saboda a cikin sallah ake karanta me ake karanta qur'ani kar ku sa gidajen ku su zamanto kamar makwantai kenan makwantai ne ba ami ba a sallah ba a karatun qur'ani a cikin shi فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة سورة البقرة yace saboda shaitan yana gudu daga gidan da ake karanta bakara duk gidan da ake karanta suratul bakara shaitan baya zama sai ka ce kar ku sa gidajen ku su zama to kamar kabarurruka kenan ku karanta qur'ani a cikin su kenan amma kwantai mafhumul mukhalafa amma kwantai ba amin ba karanta qur'ani wannan hadisi ne kuma ingantacce a kharajahu muslim wa tirmidhi wa sahahahu wa nasa'i fi fada'il alquran wal bayhaqi fi shu'ab fi shu'ab aliman wa ahmad wa min hadisi abi hurayra malik faqad ashara sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yayi nuni a cikin wannan hadisi ila anna alqubur cewa kaburruka laysat mawdi'an lilqira'ati shar'an ba wajen karatun qur'ani wala shar'ance فلذلك saboda haka ma khassa ala qira'ati alqur'ani fil buyut yayi magana ta ku karanta qur'ani a gidajen ku kar su zama to kamar makwantai kenan a ina ki karanta qur'ani a gidaje makwantai wa ba karantawa wa naha an ja'liha kal maqabir yayi hadi akan kar ku sa gidajen ku zama to kamar makwantai allati la yuqra'u fiha wanda ba karatu qur'ani a cikin ta kama ashara fil hadith al akhar kaman da ya nuni a cikin wani hadisi na daban ila annaha laysat mawdi'an lis salati aidan sannan kuma makwantan ba wurin sallah bane ba yace sallu fi buyutikum ku yi sallah a cikin gidajen ku wala tattakhizuha quburan kar ku dauke su a matsayin kabari kan kenan nassi yazo an hana sallah nassi yazo kuma an hana karatu qur'ani a ina a kabari ba ai to waɗannan su ne dalilan da malam ya kawo kuma sannan ƙarin bayani zai zo insha Allah ta'ala sannan kuma da maganganun malamai a kai kenan dai ala'aiti hal mun tsaya gaba ta 119 wanda take magana akan rashin halaccin karatun alkur'ani mai girma a cikin makwantai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله